الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا بام دامر ساكي حدوى والنهيلي na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyas bin Abdullah Allah mana mafaka kamar da insha Allah inda aka saba kira kai tsaye za a iya kira a lambobi kamar haka imma lamba ta yartar mai lamba 96 tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kinan 96-99 haka za a kira lamba ta move mai lamba tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kinan 94 32 50 42 Allah mana mawafaka wannan su ne lambobi da za a yi kira a kansu insha Allah ganin akwai 'yan uwa ta bangaren likita bangaren abokan karatu ya dace da sanarwa ko tambaya da 'yan uwa suka yi don Allah a ja hankalin mutane wajen taimakawa likita wajen bangaren jini ganin yanzu lokaci ne wanda ya san dai lokacin masasaru kuma kwarai faliyu na jan jini kwarai sun yi jajen karancin jini kuma da yawan rashin jinin ga marasa lahiya a wannan zamani dai kowa ya san wannan zamanin na masasaru abin allah da ya kasa yin abin kuma ya sa abin da wanda abin ya samu Allah sai zama kafara gare shi wanda Allah mai cikawa kuma Allah ya jikansu kenan wannan shine kurin jan hankali al'umma na taimakawa rai taimakawa ce dan hanya ce ta taimaka ma rayuwa ta wani wanda Allah sai yana da damar badawar a yi kokarin cewa dai akwai bukatar a gidan likita wajen ba da jini don taimaka ma 'yan uwa yara da manya mata da maza suna bukatar kwarai yan uwa kwarai akwai bukatar don abin da kaga kwarai abin ya kai gaya ne gaskiyar magana bukatar ta kai ya ka bukata ta bukatar jinin a wannan zamani assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan shine kurin jan hankali na taimakawar assalamu alaikum to kenan dai lambar da aka bada ita zai kamata a kira kanta assalamu alaikum ko da mutum yana ta lamba ta daban wannan ita ce dai za mu iya kulawa da abu assalamu alaikum duk da na ba da layi biyu kuda da matsalar rezon kenan a cikin dai biyun wanda aka yi kira assalamu alaikum shine na kayan da yan wake nan kurin kara jaddada bukatar ta maganar jini kuma dai an san yadda ake zuwa a gidan likita wajen ba da jini gidan ba ya kashe kun da ka je da niyyar ba da jini assalamu alaikum amma da kasala an tashi lafiya lafiya alhamdulillah da kana tare da wani almajiri a ado abu da garin makera to yi bismillah na aro yawa har ma wata tambaya gare ni na bismillah alisa na sai wai kamar a cikin sallah da ake cewa da abin da aka yi ake cewa sallallahu alaihi wasallam aka kira sunan annabi muhammad sallar salam na yawa shi ne nake cikin sallah ma an aka yi kamar wani yayi kana kezi kana sallah kana iya wani ka ce sallallahu alaihi wasallam ina ga nan kamar da ina ga nan kwasos kuma cikin akadari na kawo magana cewa wanda yake sallah kai shagaltu da amsa ma wani saboda kana cikin kai wata ibada wadda aka neme ka yi ta to amma duk da haka idan mutum ya yi ba a ce ya zai ba da dan ya yi wasu lati hajjin wani kenan amma ba a neme ka ba da yin haka ke an misalla yawa madalla madalla a ramakon yanin assalamu alaikum to Allah ta muke mu Ah, an wa na assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
lafiya mana lafiya alhamdulillah
to sannan da akwai
Ah, Zai ce ba za- Hello, malam.
ina jin ka
A yauwa an ka zo sallah ce ta magariba sai sai da kai sallar kuma ka tuna baka yi ba da asar shi ne nake cewa ya sallar take za ta sake ne ko kuma kawai sai ka la sarkin shi ke.
to shikenan to wannan ya kenan dai magana mutumin da ya mance wata sallah bai ba kenan la'asar ya zo ya yi magarba shine tambayar tashi assalamu alaikum Alaikum assalam.
na An kira lafiya.
alhamdulillah To malam da Allah wannan shirin da ake na ran laraba an ban kuwa ga Allah ka ji a na'am Eh, kenan muna na magana a takaice mai tambaya kan biba la'asar magaraba ta yi to a takaice wanda biba la'asar bayan magaraba kai duk ma sallah abin da yake tabbas inda kamance wata eh bayan wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salata aw nasiha fal saliha da zakara mana dai ruwaya da duk wanda ya mance sallah mantuwa ce ko ko barci ne yayi ta huce to kwanan lokacin da ya tuna ita kaɗai zai salata fal saliha da zakara ba magana ya game do ta bayan ta a'a kurin kai tsaye zaka tashi kai arwalla in kuma daman da arwallar bayan magarba ka ce sai ka yi kurin niyya ka ta da ikama ka yi sallah ta la'asar wadda ba ka yi ba ba tare ba da ka sake wannan magarba ina fata dan uwa kenan ya gane bayanin da na mishi Ah, lamarin sallah abu ne na kaza kan bai kare abu ne na yau da kullum ita ce rayuwa kuma ita ce ibada wadda take ta tsawon dare da rana kullum abu ne na rayuwar musulmi to a kowane hali iyayenta bata da lokaci kuma abu da yawa kan zo ya gitto irin wannan matsaloli na mantuwa da sauransu wannan dai a takaice abu ne mai muhimmanci mutum ya kokarin gyara ta saboda ita ce jigo daga cikin jigo na aikin da zai sa bawa gidan gidan rahama gidan aljanna gobe kiyama Duk- dukkan wani aiki zai biyo bayan ta ne hakan take da muhimmanci kwarai a yi kokarin gyara ta kuma babban abu cewa a je a koye ta yadda take kada ya zama kun naga ana yi ne haka na ga nima haka na gada na ga ana yi a ka yi ta yadda mana yadda ta zo yadda aka ce ka yi ta na'am to wani na ce dai masu kenan kira ne kamata kai tsaye masu message assalamu alaikum Salamu wa alaikum salam wa rahmatullah
alaikum.
lafiya alhamdulillah
An tashi lafiya.
alhamdulillah
Ya aiki.
alhamdulillah
Malam tambaya ɗaya nake so in yi.
to ibi is- tambaye ke bismillah
A?
I- i tambaye ke
Kwanaki ne wai na yi malam. Ina tashi sama haka. Zaki yana biyo ni ina tashi sama.
to eh, zaki ya kama ki ni ba ko ina Hira.
kwance ina ina zo zai kama ni in tashi sama tun da eh to kin gane ko
eh to shi kenan tun zai bi kama kiwa aikin tsere Ah, to ana ga an uwa gaskiyar magana masu abun misali iya da wahala Eh, kurin mutum ya kira zai biyan bukata ganin ni ɗaya ne iya da wahala in tsaya gaskiya balle ga dogon misali ne mutum bai tsaya dole kenan in shuru za a ji mai kurokin bai aiki kenan bai dace ba kun haka mutum mai son amsa kun yi tambaya kai tsaye a lamba guda biyu da aka bada imma lamba ta airtel ko ta move kenan imma 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 0 an sosan ko kuwa lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am to eh, yalwa mai mu- magana mahuliki eh, assalamu alaikum ina miki nasihar eh, na barin neman fasara ta mulki haka irin wannan da ke mulki ki je wani ya gaya miki zai tada miki hankali domin ruwa mai mulki abu ne wanda ke da alaka da wani abu wanda yake kusan na gaibu kuma ah, babu kat akan mulki kaza kaza kat ne babu gaskiyar magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye ya fasara mulki daman shi annabin Allah ne ba wani matsala na duk irin abin da ya kasance sanar da bawa abin da gani a mulki amma bayan shi to akan iya samun daidai a yi kuskure na baku misali a nan abokan siddiq radiyallahu anhu ya wani ya mulki manzo Allah ya bar abubakar kamar da ya tambaya ba shi mai fasara da ya kare bayanin dalla dalla da ya kare manzo Allah ya ce abubakar asabta ba'dan wa khatata ba'dan ka samu wani baka samu wani ba ina abubakar siddiq ne manzo Allah yana rai hakenan shi sai yake da wahala cewa kaza kat ne shine maganar da haka ne mai hanya mai hiciya sai karantar da mu cewa idan mutum ya mulki assalamu alaikum Hello?
na'am Ah, na kwana mana.
lafiya lau An kashi daya.
alhamdulillah Da Allah tambaya ce yau.
na'am kenan ya karantar da mu cewa idan mutum ya mulki wanda yake na alkhairi ne na jin daɗi ya fatar Allah ya tabbatar da shi ya masoyin shi amma in kai mulki irin wanda ta da maka hankali da ka halka daga barcin ka karanta a'udhu billahi minash shaitani jin tubka towa su uku bangaren ka na gum yace amma me bai cutar da kai na ce akwai mu- kaga mulki wani abu ne wanda kenan yalwa kin ga zaki ya biyo ki kin tsire kin hakin muka hauki kin ga ai fata Allah sa kin kin tsire daga bala'i da kuran assalamu alaikum na'am assalamu alaikum
Amma da kuma ana matsala ya.
lafiya lau alhamdulillah bismillah tambaya.
na'am
Mutum a karfajar.
eh
Sakana iya ramata ko kuma kawai.
kamar yaya ramata wani lokaci
A wai kawai ta kaman kaman ce kaman gari ya wai gari ba kai kyau.
ba kai masallah asuba ka tashi kama kara Eh, muka iya ramata ko kuma shi kenan kawai.
to shikenan na'am Ya ce ma.
assalamu alaikum assalamu Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Assalamu alaikum. Ya kwanu.
lafiya lau alhamdulillah
Don masha Allah ya zage ya aiki.
alhamdulillah
Don masha Allah duk zai fara fata ne zuwa gare ku.
na'am to bismillah Eh, amma mun kira ku ne da mata mai kira ku ne daga nan da ke bane wai.
to ina gode na gode Allah ta thank you Eh, masha Allah.
na'am sai mai magana kan rakatul fajar ana iya ramata to bara misali kamar yanayin mutum ya makara eh, wajen sallah ta asuba ke ne kenan bai yi ta ba rana ta hudu a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsar wannan tambaya ga wanda ya makara ta sallah ta asuba kenan akwai amsa a aikace assalamu alaikum Aminu wa alaikum salama na tashi lafiya alhamdulillah na ba da na muna da tambaya.
na'am
Sani kamar mutum ne ya yi gasar nisha har wata ta sani ɗaya na dare ya tuna da yi ba in ya tashi yana iya yin ta a lokacin nan ko.
to shikenan Eh, mu- muna magana mai raka'atul fajar cewa na sallallahu alaihi wasallam a aikace cikin wata tahiya sun kwanta dare yayi nisa an kwanta a dan huta suka sa bilal radiyallahu anhu ya cewa ya kula musu da asuba in ta yi ta da su to shikenan aka yi ta barci da shi bilal kin da dukkan tawaga babu wanda ya halka hal asabar ta yi a rana ta hudu ma he da zahir rana bige su aka halka umar ya kabbara allahu akbar kowa ya tashi a nan salasan ta wannan kwarin akwai shida ne mana a tashi a yi gaba an yi gaba manzala sai aka kiran sallah bayan kiran sallah aka tada ikama kai bayan eh, bayan kiran sallah sai da aka yi rakatul fajar ta kwan aka yi sallar asuba kake na wanda ya makara haka zai zai yi ta kuma sallar asuba assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Waka mana mana yi da ko na'am
wannan na yana mana hakan shi na ko.
lafiya alhamdulillah Na da mana eh na zo wannan wurin aikin tambaya kwa da kurkwa da na zo.
Ina- ina radio ina cikin radio ina cikin studio yanzu ina ina ina sama antan ina sama antan Hmm. ka zo ka zo amfani an zar da zan hutu yau ya gani ka zo amfani karshe sha ɗaya zan huta sai ka zo amfani an zan nake huta ga amfani kan da ka zo sai in gama da kai insha Allah eh yanzu yanzu an zar da je kana amfani da na hutu yau gama da kai yawa yawa haka za ka yi ta yake alhamdulillah kenan muna magana assalamu alaikum na'am kenan magana ta mai magana ta assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah na'am
wai yanzu wanda bai bai samu sallah ba wani da shi gaba daya kuma sai na yau ya rike shi ya ne zai yi wajen rama su
to sallar wuni me ya kawo kabar mantuwa ce ko barci
a ba mantuwa wace ba kamar a tashi ne harkar motsa ce kare haka kuma sai aka wani ba ruwa ma na sha ma ba ke na
na gane da kuma ba dauko ban yadda
to shi kira jiki kan na gane da dai Ah, mai maganar da yanzu kenan a takaice dai mai magana ta raka talfajar kurin in ka makara ka tashi ko da rana ta hudu za ka yi sallah ta raka talfajar kuma ka yi sallah ta asuba kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai maganar isha ba a tana ba sai karfe daya ko biyu na dare ya za a yi yarwa ko karfe daya na dare ko biyu ko asabar ce ta yi kamar yadda muke bayani- wancan bayanin da muka yi na baya duk wanda ya mance sallah duk lokacin da ya tuna barci ne lokacin da aka tashi kurin za a yi arwallah a yi wannan sallah kowane lokaci ne ba a jira wani lokaci daban ya zo kai tsaye za a yi arwallah a yi ta kurin assalamu alaikum
da ya alhamdulillah
ya karatu alhamdulillah
malam muna tambaya ne wai su kan sallar juma'a eh
idan ka je ka samu dirkushi daya eh
idan ka tashi wai dirkushin daya a asirta za ka yi karatun ko bayyana za ka yi to shikenan yawa
Yawa, sai mai magana kan sallah guda biyar a dunkule da hujjar cewa a daji yake kuma cewa bai wuniya ta kasaro tsan wade nan da harko dai nasiya ta harko lazim ka je ka karanci mana ka je makaranta ka san haƙƙi na Allah a kanka balle na lamarin sallah maganar dan a daji babu ruwa ai ba hujja ba ce ba ta rashin sallah an sanya mana taimama kan baccin ruwa ko duk musulmi ya sanda taimama dama an shar'anta taimama an shar'anta ta dalilin rashin ruwa ko ba shekara goma za ka yi annabi inda babu ruwa taimama ƙasa ce abin tsarkinka kai tsaye ji inda kake lokacin sallah babu ruwa za ka yi niyya ta taimama a ranka kurin ka kudurta niyya ka bugi hannunka guda biyu a saman ƙasa ka buga hannun guda biyu a saman ƙasa ka ɗago su ka murje ko ka bushe ka shayi hannun huskarka gaba ɗaya da hannunka bakin wuyan hannu shi kenan sai ka tada sallah kai sallah wannan shine abin da ya wajaba kanka to kai ganin ba da gangama ne kai kana jahiltar haka za ba ka uzurin rama wannan sallah amma inda da gangam ne da gaskiya ba mu gana rama ma illa tuba ga Allah kurin kai ta'addanci kwarai to zan sallolin kurin sai ka rama su ganin ba da gangan bane ba ga dalilin kai a wajen ka ka hota da wata niyya daban ta kasar kuma kasaru kamar karin bayanin ka ban hota ba da ne kasar yan uwa magana kasaru yanda a gidan za ka yi sallah ba ka tunanin sallah zaman gida ba haka bulaguro sallah an ta kama ka kana bulaguro kurin sallah ta bulaguro ce ba ya kawo ta da ne bulaguro ka ne kasaru ina ta ka gane assalamu alaikum assalamu alaikum na bismillah
muna lafiya lafiya lau alhamdulillah ya himma alhamdulillah tambaya ce nake da akwai guda biyu to bismillah ala sana sani na farko mace ta mutu
eh sai ta bar uwanta eh sai ta bar ɗan uwanta maza da mata eh wata ta eh wata miji ita mai mutuwar sai wannan uwar da ɗan uwa maza da mata eh
shine kamar misali dukiyar ta ya za ya za musu yan wawa da wawa daya
uwa ɗaya wada to a gane kuma da uwarta ma'aikiya a gane kuma na biyu kamar shi eh, bilal
eh lokacin lokacin iya maka ya yi kiran sallah amma ko kuma yadda aka yi hijira aka koma madina
to
eh insha Allah shi ne muke sa wannan sallah insha Allah to shi kenan jazakallahu khairan Tamam, assalamu alaikum assalamu alaikum na bismillah na ala
ana muna tabbata kan ya kasuwa eh eh an kaso mana an kaso mana zai arziki da mutum kamar ne ya kamata ya yi haka wanda zai sai da shi nami ka sai da shi ka sai da shi ga zai ya kamar da ya kamar da ake ga mutane suna da haka kawo ana ta karatu haka
mun gane ba ana ba kawo wasu abubuwa haka mun gane ba abinda kake ne amma abin da mutum ya kamata ya dogara da shi haka ya tsaya kai a a dogara ga Allah ma
to ma ya Allah ce wa tawakkal ala hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayuwar da ba mutuwa mai tawakkal ala fa huwa sawa don da dogara ga Allah Allah ya samu shi ta kace ba babba ba kaman dogara ga Allah shine mutum dogara ga Allah arziki a hannun Allah yake din da kake Allah zai arzuta ka kaka dogara da ya abu kaza ya abu kaza abinda Allah ya sa kai dai bawa kalmar alkhairi abinda Allah ya kaddara maka ka rungumi kaddara kuma abu an sauna yan uwa ji abu nawa kai misali yanzu wasu sun mutu kasuwa sun samu arziki ba ka gani kenan abu ne wanda yake na Allah ka nemi arziki a wajen Allah da abinda kuma samu kana musiba na tashin hankali ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka nemi kuma kwakwarawa a wajen Allah kuma shine babban abu kwarin eh amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah na'am
wani yanzu suna wata wajewa alaji ta jirgin yan bada bada ta rasu wani karfi yanzu na samari wannan karatun jahiliya ne karatu da na jahilci ba na ba na addini bane ba daman na wani mutane na jahilci na ma ana ala jahil kullum me Allah sai ta jahilci umar ba asara ba wannan karatun jahiliya ba karatu bane na na musulmi shirme ne jahiliya ce Eh, na tafiya da ya samu shirme ne shirme ne kullum kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullum ka kun kuma eh wa- eh assalamu alaikum to zan karanta abin da yan wannan akwai mai tambayar kan maganar eh, juma'a ya samu raka daya ya zai raka ta biyu zai a ɓoye zai asirce in ka samu raka daya a juma'a za ka tashi kawo fatiya da sura a bayyane illa akwai jama'a da yan uwanka suka makara ka daga murya da yawa don ka dauki hankalinsu amma dai za ka kawo fatiya da sura a bayyane ka zauna kai ta kai sallama in ka samu raka daya in ka samu raka daya kuma ka kame da ta sai ta koma azhar magana yan uwa mai magana gado kullum muna magana a nan radio ba raba gado dan gado akwai inda ake raba shi don matsala ce a nan raba gado kan iya samun wani abu daban wanda ba shi ba na ko akwai wani an wani ba a ga iya akwai wani wanda yake bukata ya ci iya da hakkin gadon kai baka amince shi kana ga becin gado ka kawo a raba gado a samu matsala kuma dai akwai matsala da yawa yan lamarin gado iya bukatar a je a zamana wajen masu rabon suka iya a je a raba duk da akwai yan baran da raban gado su iya ba kuma su shiga da sunan suna alkalai na jabu kuma su raba gadon shine matsala ma babban matsala da ka samu amma dai a je inda aka san dai dan garin inda aka sana raba gado kuram aje a raba gado illa abin da tambaya an haƙƙi tambaya a uwa da yan uwa sharance ta uwa tana da ɗaya cikin shidda na gadon ɗiyarta kuma yan uwa maza da mata uwa ɗaya ba ɗaya za a raba namiji raba mace biyu kwan wannan kuma rabo guji araba muku amma dai haƙƙin uwa a wannan halin da ka ambata mace ta mutu ta bar uwa da yan uwa to uwa tana da ɗaya cikin ɗaya cikin shidda kuma sauran a bayan wasu raba namiji raba mace biyu sai magana kiran sallah ta bilal assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi la la alhamdulillah na ce masha Allah wai kaman mutum ya zuka bashi
eh sai bayan koya da mutum kun yi shekaru sai ka tana zuka bashi wannan kudin da ke zuka bashi me kamata ka yi kai ka bashi kan shi bayan koya da ka rasa ma inda yake misali koya da mutum sai an yi shekaru sai ka tana sai ka mai sadaka mun sai ka mai sadaka Allah kai mishi mizanin shi to sannan ya tambaya ta biyu to kaman kuna cikin tashar kujiya a cikin taru jiya in lokacin zuma kuna iya zuma ko da sai an nada wani a a nan bulaguro na kai kai daga cikin bulaguro mai kai ga juma'a
a to shi
inda kun suke juma'a ce ana yanta kuce za ku yi ta amma kai da mai kai gwajin yin wani juma'a kuna cikin tahiya inda wanda kuka kuna balaguro ku samu nuri gari ana juma'a kuna dama duk da bata hauku ba ma kuna dama ku juma'a ma kai cikin balaguro kun kusa da ku kasa da ku wuce gurin assalamu alaikum kan lahiya la la
muna da tambaya to bismillah
wani Allah kamar kana sallah ya kamance ya dulkushi ko nawa ya ma kai kuma lokacin da ya kamata a sallah
eh
lokacin da kake sallah ko lokacin da za ka mance ko dulkushi ka nawa kai eh shi ne muke tambaya mai yoyi to shike muna magana cewa tambayar dan waye bilal ya kiran sallah a makka an uwa kula kalwan tarihi wani bai tabbata ba ba a san ba kiran sallah a makka bayan hijira ne kenan an koma madina annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ganin an sami jama'a yanzu gari ya koma gari na musulunci to yanzu ake shawara ya za a yi a sanar da mutane lokacin sallah ya yi wasu su kawo a hura wuta ta yi gaggagaggar lokacin sallah in ya yi aga wuta ta tashi ke da hanyar sallah ce to yana akwai matsala ganin wuta an ce wani abu ne na wanda mai barci ya zai ko wanda yake cikin ɗaki ya ga hasken wuta wasu suka kawo a kawo magana abu su kaho bubu wacce ana ake yahudawa ne na yahudawa ne aka karaurawa aka ce kuma ana aikin nasara ne an san musulmi bisa bisa koyi da yahudawa da tsaro wuta kaga akwai magana aikin majusawa ita ma a cikin ta takaice dai ana shawarwari ne na yaya za a yi a sanar da lokacin sallah yayi sai an raba haka ba a yanke ta ba sai daya cikin sahabbai na ga abdullahi bin zaid ibn abdurrabbi abdullahi bin zaid shine ya mulki a cikin mulki aka gwada mushi yanda ake kiran sallah bayan dai mala'ika da mai tambaye me ke so ya so ya ga abun kaho annin shi ya kace dai kisar shi wannan bawan Allah aka gaya mai ga abin da za ka yi in kiran sallah ne aka lakanta mai yanda lafazin kiran sallah wanda muke a yanzu wannan mulki da ya yi manzana yana raye sallar salama ya zuba manzana labari na ga abin da ya ganye shi wa a mulki manzana ce wannan mulki ne na gaskiya ka haka yana annabi ya tabbatar da wannan mulki ba kwashe-kwashe ba ne ba ko da shi da mulkin gaskiya ne na manzana ka iya da haƙƙin haka ya san da haka kira annabi ce wannan mulki annabi tabbatar da wannan lafazin kiran sallah manzana ya tabbatar da shi a musulunci to a lokacin nan ganin manuwar kiran sallah a isar da wannan da'awa wannan kira zuwa ga al'umma shi wanda ya ga mulkin bai da sauti mai kyau wanda yake kaiwa sama sai ta tanzu abin da za ka yanzu ka lakanta ma bilal bilal ya hau sama kai kana gaya ma bilal bilal iya hudi kenan bilal ya isar da kalmar da ka gaya mashi kiran bilal ba shi ba shi ba ga kiran sallah abdullahi bin zaid ya ganin kan sallah amma ganin muhimmancin daga murya ta bilal aka ce bilal ya zo shi wani iya lakata bilal kuma shi bilal iya yi Allahu akbar Allahu akbar iya mishi ashhadu an la ilaha illallah shi ma ashhadu an la ilaha illallah haka suka yi bilal yi wannan kiran sallah na harko ana cikin yi umar bin khattab radiyallahu anhu iya gida sabunai na Allah gaba daya Umar da gaugawa ya kaɗo da gudu iya jama ya shi irin wannan abin da shi Abdullahi zai ya gani zuhudi Umar ma ya ga hakan a muhulki shaida ta ga Allah na ya sa mana abin kirma mutum guda bane ya gani Umar ma ya ga wannan muhulki shi ma zuciya wallahi wannan abin haka ne ma aka gwada mu a muhulki kaji dai kenan a takaice Bilal bai bi kiran sallah a makka ko wani bilal ba wanda ya a makka kahin hijira bayan hijira ne aka zo aka sa abin mahazura aka sa sa nan ladanci a makka assalamu alaikum lafiya alhamdulillah lafiya alhamdulillah alhamdulillah
Malam muna bara ta hankali.
To Allah amsa mana. sai ɗan uwa mai tambayar cewa iya sallah ya sama durkushi na wai gaba ɗaya kaga don an shiga rudu inda ma wanda iya da alkibla uku ce ko hudu amma wanda gaba ɗaya ma gasin da kake kaga bai lalace gaba ɗaya an shiga rudu sallah ya koma zero tunda baka ko ɗaya sama da kake ba ɗaya kai ko biyu ne ba inda mai ɗaya ne ko biyu ya ce a zan ka ɗauki ɗaya in baka samu daidai ba biyu ne ko uku ka ɗauki uku kai ka ɗauki biyu assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah
to a karami ya tashi lafiya alhamdulillah
ya aiki alhamdulillah
a rama muna da tambaya to bismillah alisan na sai
wai yanzu kamar kuna cikin sallah aka zo zaman tafiya na farko eh
kafin ka ji da tafiya liman hali ya tashi eh kuma ka ce sai ka kira zaka in ka ce sai ka kira zaka tashi kafin ka ji da ya ka rubu'u ya ne za ka tafiya na kaka to shike Ah, muna maganar kenan wannan ɗan rudu wanda ya sama inda yake kenan wanda san ba shi a kibar wannan kurin tar sallah ya ma nasiha ka yi ƙoƙarin samun nutsuwa ka sake sabo sallah don ka kai gaya amma wanda yake shi uku ce ko biyu ya ka samu a ina ne to wannan shi ya ɗauki kaɗankin sai ciko sauran sallar shi kuma kamar yadda yake cikin nasan hadisin da musulmi ya zo haka ta imam malik ya karu wayar zai suje da kabar salam ba ba da kamar yadda yake cikin wasu da malikiya imam malik kan ruwa da ya kawo irin wannan hali da ka kasa gano bakin zaren ka kuka ɗauki kaɗan za ka kawo suje da kabar salam na ce muku ban nasan hadisi kuma ta imam muslim ya kawo nau'iya wanda ya ce gani aure kaza an ce ba da zai ran ba nasan hadisi ya tabbatar da cewa kabila za a irin wannan halin hatta imam malik ya kawo wannan ruwaya kenan eh, kabil- eh, anan ya kai sujada kabili a irin wannan hali tunda kana ka samu uku ce ko hudu amma wanda bai samu ko mana yake saboda ya shiga rubu da kiyaye akwai mai masalar cewa ya shiga kokonto uku ce ko biyu to daga baya sai samu rinjaye duk da ba bai samu ke ba ya samu dan rinjaye iya ga a nan kurin hukunci to wannan dalilin kokon da shigo cikin lamarin shi duk da in kare shi ne a nan zai ba da salam assalamu alaikum lafiya lau
kuma daga baya da suka zo muka bi su
to mai maganar tahiya cewa iya tahiya liman bai ida ba liman ya tashi to gamin harko za a ce maka dai a irin wannan hali ba ka yi tahiyya ka ida ba kamata in sun samu ne ka ida tahiyyar ta wajibi ce to amma ganin kana tare da liman na malamai na cewa ganin mahi karhin tsayuwa ta yi wannan lafazin tahiya kana iya bin shi ka samu wannan ruku'in illa daga nan ka mai nasiha ko ka sake limamin don kenan express ne a tsarin da ka hudi akwai gaugawar sallah gaskiyar magana ka sake liman daga baya an bai ɗauki nasiha ba assalamu alaikum la ilaha alhamdulillah to bismillah ala sai nasa
unguwar da muke ce akwai famfo na kiristoci kuma babu wani famfo a kusa yi shi karfi kuma tsohon dan daji ba su zuba ruwa to kuma ya zama to na kasa ba an ka zo ya ce ba zuwa ba ko biya
mun gane ba
eh wai kamar muna ɗaukar ruwa ne aka a famfo na a garin da muke na tsohon ko ne ya kai aka aka ta to famfo ba sai shi kiristoci ne ya suke dan daji ba zuwa ba bisa aikin ladi kenan eh eh bisa aikin ladi ba zuwa ba idan ka zo kawai ba ba ka zo ba ba ka bora rana eh
to kuma ya ne ba wata matsala ci gaba da ɗaukar ruwan koko ya zai mun gane ɗaukar ruwan ba da ba da ba ladi ba ba sai ruwan kuke ba ko ba ku ake kyauta a sai muke to abu ɗaya ne kurum tun daga ranku ne kawai na ku ce ran ladi mun bisa wasu a sa wani wakili ne bai musulmi wanda zai dauka da ruwan a ba su haƙƙin tun daga ranku ne ana kurwa da don ladi ana kurwa kuna da haƙƙi ku mutanen kuje ba san hankali kuke dole ku gan ku haɗa kai yan garin a ba ku haƙƙin wani ya kula da ruwan ladin su sai su sai su tashi tocin su me matsala kurin a ba ku haka kan ku zaka muna kallon kaman kurin hawa mutum mutum ne da hankali ran ladin bai ruwa a yi prisoner mutane a bar mutane babu ruwa wuni guda don su sun coci a kamata tun abu na gari ne ba na wani bane ba ba na coci bane ba kenan a ba wasu wanda ba su zuwa cocin kile ran ladin sai da muku ruwa to mun gode ma eh assalamu alaikum haba dan wannan gama abu dan dai kurin ana daji assalamu alaikum
assalamu alaikum na'am
Allah ya ko lafiya lau alhamdulillah ana muna da wata tambaya ne to bismillah alsana Ah, wai kamar salatul fajr
jaka in ka sa in ka samu sallah asuba ka yana yiwa ka ramata
to shikenan na gane ana kiran tarkatar fajar na suna suna tarkata ne amma tarkatar fajar sallah raka a biyu da ake yi bayan ketowar alfijir kayan sallah asuba yan wa don don makwasan ma larabci ne kaza fajar yan wa akwai a sunna raka a biyu wadda mutum zai yi bayan alfijir ta keto da nan sallah sallam ke cewa wannan sallah raka a biyu ta hi duniya da abin da ke cikin duniya ladanta raka'a biyu ce ake kayan sallah ta farilla ta asuba dan asuba raka'a biyu ce fatiha da sura a bayyane ita kuma wannan nafila ce ake kayan sallah asuba mai suna raka'at alfajr raka'a biyu da ake yi bayan keto alfajr to iya magana wanda ya zo masallaci liman ya yi kabbara ta sallah bai yi ta ba a gida to tunda an tara ya kabbara kama sallah kai ba za ka yi baraka alfajar sai ka bi liman a yi sallar asuba da kai bayan liman ya sallama ta sallar asuba sai ka sake wuri ka gyara ka yi dan basu a kafa a nan kaɗan dama ko hagu ko gaba ko baya sai ka tashi ka kawo raka tarfajar shin ka raka a biyu iya wanda ce maka a baka yi ko kai lahi iyawa shi abin da sani kenan ce mishi a ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da yin hakan a kawo ta bayan an yi sallah ta asuba sai ka tashi ka sake wuri ka kawo sallar ka tarka tarfajar assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah
ma yin da yin ma alƙalin Allah ta nike mu da aiki
da Allah muna tambaya ne wai bisa kan sallar yaji ka kwanta kan mutum ke ba eh
eh ka tayi da safe kuma ka mutar halin yin asuba to karkina mm to in ka zo wai sai ka yi sallar iyan nan ke asuba ko ya saba ne sallar asuba ba to an wa bayani ya gabata baya cewa duk sallar da kamance da ka tashi ka makara ba kai ba isha kamance kuma ka tashi kuma ka makara nan to in ka tashi kurin bayan ka alwala za ka fara sallar isha bayan ka kare sallar isha tukan kuma ka tashi ka yi rakatar fajar kuma ka kawo sallar asuba wannan shine abin da za ka yi uwa wanda shi irin wannan hali na barin dukkan ma in wata sallah ta akwai masu kuskuren cewa ai in kai ka mance sallah ce ta kiwoyo misali ka mance a zuhura ce ai a ta gobe wannan ba karamin kuskure bane ba da da ka mance baka da laihi tun da mantuwa ce amma yanzu ka tuna ka ce sai gobe to ka shiga laihi ka shiga hadari na asarar sallar wannan ta wannan rana gaskiya magana ba a barin sai wata ta juyo kai tsaye lokacin da ka tuna shi lokacin ka assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ana tsammanin muna da tambaya da Allah to bismillah
wa kamar mata din ta haihu haka kamar tsohuwa haka in ka tafi kika wanke kamar jinin da ke jikin mace da kayansa sai a ce wai wannan kayan bayya sallah wace ka zo ka huta kayan wanka kayan kayan wanke kayan kayan za su yi sallah ko kuma wankan gawa sai a ce kayan da aka yi wankan gawa da su ba su yi sallah sai an zo an yi wanka an wanke kayan kayan za su yi sallah wannan magana haka nan take ba gaskiya ba ce abin da yake maganar shi maganar dankin wanke jinin mai jego ko ko kayanta matuƙa ba jinin bai taɓa kayanki ba abin da aka ɗaura na wanke kayan ko jikinki amma ita gawa akwai nasin hadisi ya tabbata mustahabin ana so an kama gawa wanka ba kayanka ba kai ma ka yi wanka amma ba dole ba ne mustahabi ne ana so amma kayanka ba ruwansu kai ne da kai wankan aka ce ana so kai wanka sabai suna wanka su bisa wanka kenan amma magana kayanka ba ruwansu
Mama da lana gode mata.
Eh, to salamu alaikum. Amin amin amin. To yan wani ga lokaci ya tahi muna hata da ya haƙuri sai masu kira su kira ko ba na huta lokacin namu nan ya ƙare kenan muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan daidai kuma kurakurai Allah gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهز